أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau hudu ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda ya daidai hudu ga watan Maris 2025 miladiya. A wannan majalisi namu na tafsirin Alƙur'ani mai girma. Allah ta'ala ke cewa Allah shine huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Lalle Allah shine wanda ya halitta muku abinda yake cikin ƙasa baki ɗaya. Thumma stawa ila samai sannan sai ya ɗauka zuwa sama. fasawahunna sab'a samawat sanan ubangiji ya daidaita su zuwa sammai bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim ubangiji masani ne ga komai jiya mun fara yin magana akan wannan gaba ta ummastawa ila samai sanan Allah ta'ala ya daukaka zuwa ga sama muka ci zamu gamsashen bayani kasancewan daga wannan aya sai aya suratul fussilat الاستواء يدوي تعديل إله ثم استوى على با الرحمن على العرش استوى أما لك ثم استوى إلى السماء أنا تأكد ثم استوى إلى السماء وهي دخان shi sa na ga dacewar mutsami bayani sosai wajen abin da shi alistiwa yake magana idan ya so alistiwa da yake ta'addi da ala idan muka ce gaban shi wannan ya zo a wajeje da dan dama a Qur'ani sai mu sai mu tattauna muka ce sun mastawa ila sama'i malamai suna da fasala guda biyu da suke mashi malamai na ahalin sunna na ce ina maganar malamai malamai na ahalin sunna amma su wani mababba sunna suke yi ba su tuni ma sun shura wannan ma'anar sun canza ta amma malamai na ahalin sunna fasala guda biyu suke yi ma wannan istawa ila sama'i kuma kowanne baya cin kado da juna sai dai a ce da wani ya fi wani kyan ma'ana ma'anan farko shine thumma sawa ila samai abinda muka faɗa ai thumma tafa ila samai sai ubangiji ya dauka zuwa sama wato bayan ya halicce ƙasa sannan sai ya dauka zuwa sama zamu ji wannan wadannan dauka ake magana sannan kuma ma'ana na biyu shine thumma qasada ila samai wa aqbala alaiha shine wato sannan sai ya fuskanci sama ya fuskance ta shine thumma sawa ila samai wannan sabani da ake da tsakanin ahlus sunna akan fasarar wannan shi istawa ila sama'i nan da yake magana saboda za a yi hakuri zamu dan mutashiya duk abin ya da alaka larabci kuma a yau amma dai insha Allah in aka dabi mu zamu fahimci me muke son mu faɗa jiya mun faɗa cewa alistiwa daga istawa yastawi alistiwa asalin shi daga asawa wanda ma'anar shi al'adl al'adl shine abin da yake majideci to alistiwa duk inda ma'anarsa yake yana magana al-i'tidal da al-istiqama al-i'tidal da al-istiqama shine abin da ya zama tsayayye kuma ya zama miƙaƙƙe ya zama majalici wato bai bauɗe ba a qur'ani muka ce har ma a larabci wani lokaci yakan yi ta'addi da kansa wani lokaci ya ta'addi da kuma waninsa ta'addi shine wato ya zama ya buƙaci maf'ulin bihi kai tsaye wani lokaci kuma ya zama ba zai iya buƙatar maf'ulin bihi ba sai yana buƙatar harfin jarri irin su ila ala da sauransu to kowanne akwai yanayin ma'anar da yake zuwa idan ya zo yana magana ya ta'adi da kansa to zai zo da ma'anan wato ya cika ya daidaita ya zama cikakken mai cikakken halitta ko mai cikakken abu haka kamar goma yaratan fasawa da makawo misalin sa Qur'ani ana maganan malaika jibril ya cika a halittarsa cikin kuma kamar neman kai amma idan ya ta'adi da ala ce istawa ar-rahmanu ala al-arshi istawa to wannan a wajen malaman lugha baki daya abin da yake magana shine wato a wato ubangiji yana saman al'arshin ko kuma a yaren larabci ma idan ka zo mutum aka ce wani istawa ala shay'in ana magana yayi dari dari akan wannan abu wannan shine ma'anar sa fawqiyya ce da ulu ake magana kamar yadda Allah ta'ala ke cewa fa idza stawaita anta man ma'aka 'ala al-fulki ana ba da labarin annabi nuh ce idan ka yi ɗare-ɗare ka hau kan wannan jirgi wato hawa kenan kana saman jirgin kamar yadda aka ce tasawu ala guburi sannan kana da arrahmanu ala al'arshi istawa mutukar aka ce istawa ya ta'adi da ala to ana maganan wato daukakan ubangiji saman al'arshin sa daukakan sa ba daukaka na bukata ba daukaka ce ta wato cikakkiyar wadata tunda shi kashi al'arshin ya tsaye da tsayuwar ubangiji da karfin ubangiji ubangiji ya bashi karfin ubangiji ya halicce shi shi ba kowan kowa ne wajen ubangiji ba amma ubangiji da kisa ya sharrafa shi sai ya daidaita a kansa daidaita iya ne ta dace da shi ba tare da wato mun faɗi ga yayayi ba ta da ya riga ya ce bayan da mu muke daidaita ne yana na daidaita ni akan kujera ba ba irin wannan ne ba amma yanzu ka zo ka ce kai baka ji da wannan istawa din ba zuwa zuwa ma'anar istila rinjaye to yanzu wannan mutum yayi yayi wato magana shi shi ma ubangiji a antum a'lamu abillah ku ka fi sani ko ubangiji ya sani ubangiji ya ce ya daidaita ya ce yana saman halittu baki daya ya ce yana saman sama baki daya a amintum man fi sama ya ce yana wato saman al'arshi kai kuma ka zo ka ce ba haka ba ga yanda ya kamata ya faɗa ba istawa zai ce ba ce istaula ubangiji ya halicce ka ya halicci yaran da kake amfani da shi duk yanzu ya kasa faɗan istaula sai zai faɗi istawa kai ne zai zama za ka riƙa gyara mashi larabci to kaga yanzu wannan abu ne wanda yake ba daidai ba kwarai da gaske ta'adi ne wannan kuma mu wanda da bi tsakanin da ubangiji har suna kafa wato hujja da wani da wani baiti da muka kawo jiya wanda kwata kwata ma shi wannan baitin ma ijma'in masu bin diddigi sun tabbatar da cewa wannan baitin babu shi a tarihi shine qad sawa bishru ala al-iraqi bila sai min ghairi sayfin wa lamin muhraqi wayo bishir ya ya yi rinjaye a iraki shi bishir din ma ba san shi ba shi ma kuma wannan baitin gaba ɗaya jama'a ne daga suka suka fadansa amma suka kawo shi almuhim dai anan idan alistiwa yayi ta'addi da ala yace arrahman wa ala al'arshi sawa to wannan abin da zaka tabbatar ma ubangiji shi ne ubangiji ya zama yana saman al'arshi ya daidaita akan al'arshi ya yayi ya ya ya kamannin wannan da yayi to yake yi to wannan bamu sani ba saboda me yasa bamu sani ba saboda wato ubangiji ya ce laisa kamithlihi shay ya ce hal ta'lamu lahu samia ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad ba yi da wani tamka gare shi shi yasa da aka tambaye imam malik da sanadi ingantacce aka tambaye shi aka ce ya aba abdullah kayfa al-istiwa al-istiwa waya yake ne al-istiwa waya yake shi ba an tambaye shi wai ma'anar istiwa ba istiwa wani abu ne da aka sani sai ce al-istiwa ghairu majhul walkaif ghairu ma'qul yace al-istiwa dai ba kowa ya san ma'anar istiwa ya larabci aka istawa aka ce zaidu istawa ala kursi ya da ita zaidu ya da ita akan kujeransa an san me me ma'ana to amma yaya ubangiji yayi tunda shi mu ta maganin sa ba ko bai ga ya yayi ba mu wanda zamu kawo baki mu shiru ji imam malik imam malik yace sai da kawo baki a shiru to wannan shine istawa ala al-arshi da inda ya zo wannan abin da ma'anar da ke magana ke da wajen ahalin sunna wa jama'a a tabbatar da wannan aikace-aikace da sufofi na Allah ta'ala kamar tabbatar ma ubangiji da ji da gani da kuma wato ilimi kaya da dan adam da ilimi kaya da dan adam yana ji kaya da dan adam na gani kaya da dan adam yana magana amma ka san cewa jin ubangiji ba irin jin jin dan adam bane ka san cewa ilimin ubangiji ba irin ilimin dan adam bane ilimin dan adam ilimi ne gajiyayye ganin dan adam ba ba gani ne ko ilimin mikiya ba mijiya za ta iya kallon abubuwa abin da ke kasance ku amma ɗana ba zai iya gani ba to shi kaga da bambanci to idan wato an yi ittifaki da ubangiji a wani abu na suna to wannan kawai sunan ne ana tsakanin mu shi amma asalin kaifiyar abin da ubangiji nashi nashi daban sannan kuma na bawa nashi daban mu za mu ci gaba da wato yin wannan abin ne a matsayin mu na wanda muka dogara mabukata muka dogara da ubangiji shi kuma ubangiji zai ci gaba da samun wannan sifa tashi ce saboda na sufa sufa ce ta zatinsa sufa ce ta kamalansa sufa ce wacce take ta samu asali na wadatarsa da kuma rashin bukatuwarsa to sai kuma alistiwa a nan a wannan aya da aka ce sun mastawa ila sama'i sannan ya ɗaukaka zuwa sama kaga nan ya yi ta'addi da da ila ya yi ta'addi da ila saboda haka a nan shi ne wato malamai suke da magana akan me ya asalin ma'anan sun mastawa ila sama'i a wannan aya me Allah ta'ala yake magana saboda harfu ila in ka ce ila shine zuwa zuwa waje kaza ce ila suqi zuwa kasuwa kaga to wannan ila yana nufin gaya ne inda zaka tike zuwa gare shi in ka ce zahaba zaidun ila al-basra ko zahaba amrun ila kano amru ya tafi kano wato kana son gaga ya fita ce inda amru ya tike zuci ne kano wannan ana kirka gaya matukar ka matukar da ka tike zuwa gare shi gare shi saboda haka malamai suke da magana guda biyu a game tafsirin wannan wato istawa ila sama'i maganan farko shine wato wasu malamai suka yi mata fassara fassara irin ar-rahmanu ala al-arshi istawa suka ce istawa ila sama'i ma'anansa shine ya daukaka a saman sama baki daya shine ala wastaqarra wannan shine galibin zahirin maganan magabata duk da su magabata ba cewa suke yi ista irtafa ala ala sama'i ba cewa suke irtafa ila sama'i akwai dan bambanci irtafa ala sama'i wato ya dauka yana saman saman baki daya irtafa ila sama'i kuma ya daukaka zuwa ga sama za mu ga bambancin wannan ma'anar guda biyu da ƙarin ma'ana da zai bayar akan me ba wanda kace ar-rahman al-arsh istawa da kuma kace kuma istawa ila samai ah wannan galibi shine magana magabata cewa istawa ila samai ubangiji ya dauka zuwa sama zamu yi magana wannan ma'anar da muke kace dauka zuwa sama sai ma'ana ta biyu ah shine wato suka ce wannan tunda al-istiwa yayi ta'addi da ila istawa ila aka ce ba ala ba to wato ya kunshi sabuwar ma'ana doriya akan ma'anarsa ta asali al-istiwa muka ce ma'anarsa ta asali shine al-i'tidal wal istiqama daidaituwa da miƙewa to tunda in yayi ta'addi da ala ala dama kuma bisa abu yana nuna uluwi daukakan ubangiji akan abin to in ya ta'addi da ila wanda shi kuma yana nuna zuwa inda aka tike to ya kamata a canza mishi ma'ana ya zama ya dace da ma'anan wannan ila din ya dace da ma'anan wannan ila din a wannan kuma yana da wannan ba ta ba wai tawili ne mazmum ba ba tawili ne wanda yake bautaddi ba wanda ba a karba ba saboda akwai ire iren wannan a a tafsirin alqur'ani in za a tuna lokacin da muka tafsirin ayan wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum muka ce abinda aka saba sani a larabci khala ya khalu wato in aka ce wani ya kaɗaita da wani sai da ka ce khala bihi ba za ka ce khala ilaihi ba in ka ce wane ya riga sa labule da wane ya kaɗe ta da shi sai dai ka ce hala bihi ba hala ilayhi ba to amma me yasa ubangiji ce wa idza khalau ila shayatinihim za a tuna a lokacin muka ce saboda anan tunda ya ta'addi da ila akwai wani ƙarin ma'ana da ubangiji ya bayar shine wato wato aka ila tana nuna gaya to abin da Allah ke magana anan shine wa idza khalau ila shayatin idan sarafu ila shayatin suka juya zuwa ga wurin shaydanun su suka keɓe kaga alkhulu wannan keɓewa akwai shi to amma shi a nan ba ana maganan kawai keɓewa ba ana magana suna tare da mummunai sai su juya su suna ne su tafi wataƙila sai sun tafiya ba daga inda wato wannan abin ya faru abin da suka gani za su yi munafunci na manzon Allah ko sahabbai sai sun tashi sun tafi wani waje sun tike zuwa ga wani wani wata matuƙa sun labarta mu shedanunsu asalin ga yanda abin yake wannan shi aka ce halau ila shayatini ai in sarafu ila shayatinihim munfaridin ma'ahu to shi ma anan suka ce to tunda ya ce an ce istawa ila sama'i to a bashi ma'ana wata da dace da ila to ma'ana da dace da ila shine suka ce to amma da shi zama al-qasd wal iqbal wato ubangiji ya nufaci halittar sama ya kuma fuskanci sama da can wato sai da ya fara halittar kasa tukuna da ya fara halittar kasa bayan halittar kasa shine sai ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ko gani a ban kasa shi ya halitta muku bayan ya gama halittar kasa kuma sun mastawa ila sama'i sannan sai ya fuskanci sama fasawwa kunna sab'a samawat sai ya wato ya daidaita wannan sammai zuwa ga wato a sammai bakwai wannan shine magana guda biyu da ake da shi na magabata muka ce ko da wannan magana ta biyu ita ma da yawa daga cikin malamai sun faɗi ta kuma baya cikin tawili abin zargi saboda shi dama wato a larabci an riga an saba duk kalma iya ta'addi da huruful jarri to akwai irin ma'anar da ake imari ake goyawa to za mu kawo dalilan kowa insha Allah sai mu tarjihi maganan farko muka ce ma'anar cewa ubangiji ya dauka zuwa ga sama wannan shine galibin manganun magabata a daga ciki akwai abin Imam Qadari da Ibn Abi Hatim al-Razi suke fitarwa ta hanyar Abu Ja'far Isa ibn Ma'al al-Razi daga Rabi' ibn Anas al-Khurasani daga Abu al-Aliya Abu al-Aliya ar-Riyahi sunansa Rufai ibn Mihrad ya daga cikin manyan magabata da suka yi rayuwa da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai samu ya ganshi ba ana kiran su irin waɗannan mutane muhadhara to sai yaje yana yazo yana fassara sun mastawa ila samai sai ce sun ayya irtafa ila samai ubangiji sai ya dauka zuwa ga sama kaga wannan shine fassarar farko da magabata suka yi to sai kuma fassara na sai kuma Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi ke cewa kuma haka ake rawaita daga Hasan Basri kaga biyu haka ake rawaita daga Rafi ibn Anas al-Khurasani kaga uku wannan duk magabata ne tabi'ai ne manya sannan kuma wannan shi ne magana Khalil ibn Ahmad al-Farahidi babban malamin sibawahin nan malami na Larabci sannan kuma wannan shi ne wato tafsiri ko fasara na Uthman ibn Sa'id ad-Dari Uthman ibn Sa'id ad-Dari wani babban malami ne mashahuri da ya suna wajen kariya ma wato aqida ta musulunci ya da dabi da yayi akan aradu al-jahamiyya ya tafi tawbibi yace babu siwa'ur rabbi tabaraka wa ta'ala 'ala al-'arshi babu dake nuni zuwa ga cewa ubangiji ya da yake akan al-'arshi wartifa'uhu ila as-sama'i kuma ya dauka zuwa ga sama kaga intifa'u ila as-sama'i anan yana fasara thumma stawa ila as-sama'i irtifa'uhu ila as-sama'i kuma wannan ma'anar shine ikhtiyarin Sheikhul Mufassirin shugaban din masu tafsirin na duniya Ibn Jarir At-Tabari Muhammad Ibn Jarir At-Tabari wannan shine ikhtiyarinsa zabin sa malaka cewa wa aulal ma'ani bi qaulillahi a thumma stawa ila samai fasawahun ma'ana ta tafi dacewa da fadan Allah ta'ala thumma stawa ila samai fasawahun ma'ana shine ala alaihinna ubangiji ya daukaka a saman samman nan baki da wartafa yayi sama fadabbarahunna bi qudratihi daga sannan kuma sai ubangiji ya ya ya wato gudanar da wato sammai bakwai din nan da ikonsa wa khalaqahunna ya halice su sab'a samawati zuwa ga sammai guda bakwai sannan kuma sai a can wani a can sai ƙara cewa kuma istawa ila samai ubangiji yayi yayi wato daukaka zuwa ga sama wa ala alaiha ya zama yana saman sama din khal wa ala alaiha khaliquha sai zama kuma halicin sama din ya zama yaya saman saman baki da wannan shi uwa kuma shine ya kage ta haka ibnu jarir al-tabari ya faɗa yace ala alaiha amma in kun lura kamar da nace su manganun magabata cewa suke irtafa ilaiha ba ala alaiha ba irtafa alaiha ba shi a kabari yana cewa irtafa alaiha ya daukaka zuwa akan sama so masu magabata suna cewa kuma irtafa ilaiha wanda akwai dan bambanci insha Allah zamu zo mu magana akan wannan almuhim dai in jari'a kabari wannan shine ikhtiyarin sa sannan kuma wannan shine ikhtiyarin Sheikh Sa'ib Taymiyyah yake cewa istawa ila samai abinda ake magana shine irtafa ila samai ubangiji ya daukaka zuwa ga sama yake cewa wanda suka ɗauke shi akan alƙasd wal iqbal cewa ubangiji ya nufaci sama ya fuskance ta wannan ba a san shi a yare ba kuma ba a san shi a cikin ɗaya daga cikin manzanni magabata ba to wannan shine ra'ayin farko kun ga ga yanayin da muka kawo muka ce magana ce ta yawa daga cikin magabata kuma galibin magabata ma wanda suke almajiran sahabbai ba san wani wanda ya saba kan fassara istawa ila sama'i ya juya ya ce shi dai ma'ana shine irtafa ila sama'i ba wannan magana ta taso ne daga bayan lokacin da aka fara malaman lugha malaman nahwu suka fara wato dabdala akan ma'anonin qur'ani to a malaman lugha baya daga baya bayan su suna suna wato harfin qur'ani suna bincike suna da irabi da sauransu sai suka ce tun da ya ta'addi da ila to a bashi ma'anan qasada wa aqbala wato ubangiji bayan ya halarci kasai din nan sannan kuma sai ya fuskanci sama da halitta wato nan fuskanta da ake magana shine fuskanta da halitta eh ba wai da can ubangiji sai da ya sauka ne yaje yaje yaje can kasa ba daga baya kuma ya dawo dawo sama ba haka abin ake magana ba abin da ake magana shine ya fuskanci wato sammai da halitta a kamar yadda ake cewa suka ce kamar yadda zaka ce istawa ila dhaifi wani ya rinta zuwa ga bakon shi wato ya fuskanci shi kenan sai wannan shine ma'anar a wannan shine daga cikin wanda suka fara faɗa wannan wannan ra'ayika shi magabata shine ibnu qutayba ad-dinawari wannan babban malami ne ya rayu karni na uku bayan hijira babban malami ibnu qutayba addinawari kuma wannan shine ra'ayi na alfarra kuma shine ra'ayi na ibn kaisan da yawa daga cikin wasu daga cikin malamai na na malaman nahawu kuma wannan shine zabin ibn kathir wannan shine zabin daga cikin almajir ibn taymiya ibn kathir wannan shi abin da ya zaba kenan addinawari yake cewa wa amma qawluhu thumma stawa ila samai fadan Allah ta'ala ya haƙuri a gamin a cikin abubuwan da saboda matsala ce take da alaƙa da aƙida take da alaƙa da wasu wanda suka ake da har yanzu ana da rigimu da mutane a kasar na kan waɗannan kalmomi saboda haka za a gama ɗan janin fashi a wurin in ba da haka ba ni ma yadda abin ya fi mun sauƙi in wuce kawai amma saboda yanayin amana in ma ban faɗa ba to za ku je ku ji wani na faɗan ilhadi yana faɗan abin da yake ba shi ne asalin abin da magabata suke a kai ba saboda haka ya haƙuri ko da baka fahimci duka baka ɗan fahimci kaɗan daga ciki ka fahimci a dunkule me matafi magabata akan wannan misali ah ibn qutayba adina wali ke cewa amma qawluhu thumma stawa ila samai fadan Allah ta'ala cewa sai ubangiji ya dauka zuwa ga sama fa arada abinda ubangiji yake magana amada la hawa sada ubangiji ya fuskanci sammai samman nan saboda yau ya ya daidaita zuwa zuwa ga sammai bakwai fa kullu man kana fi shay'in duk wanda ya zama ga abin da yake a farko aikin sa aikin sa yake yi sun mataraka sannan sai ya gama wannan aikin lifarafin ko saboda ya gama wancan aikin au gairi farajin ko ma bai gama ba wa amada li ghairihi sai ya fuskanci wanin sa faqad istawa ilayhi to wannan ya kamata ya halatta alamta ce istawa ilayhi ya da zuwa ga wancan abu shine istawa ilayhi wannan haka ya fada a cikin littafin sa al-ikhtilaf fil lafzi wa rad ala al-jahmiya wal mushabbiha muka ce wannan shine zabi ibn kathir ibn kathir ya cewa ay qasada ila samai yace kun mastawa ila samai ci ay qasara ila samai wato ya fuskanci sama wal istiwa ha huna tadammana ma'na al qasd wal iqbal anan al istiwa ya kunshi ma'anan fuskanta li'annahu uddiya bi ila saboda yayi ta'addi da ila to wannan kaga shine zabin sabai da ake da shi tsakanin waɗannan malamai ko shakka babu dan da din kule mu gaba wato abinda magabata suka itlaki suka saki baki suka fassara istawa ila sama'i da irtifa ila sama'i wannan yafi yafi wato nuna azanci da da takaan za wajen zaben lafazi akan lafazin kasada kamar yadda wasu zaka sun fassara eh saboda shi ma'anan in ka ce wai ubangiji ya fuskanta ko ka ce wai ya fuskanci sama da halitta din wannan wato zai iya bata asalin ma'anar kalmar alistiwa in ta asali asalin ma'anar alistiwa shine al-i'tidal to kaga cewa ya fuskanta wannan bai kamata a ce ya bata wato ba zai canza ma'anar alistiwa din ba afwan in ka ce ya fuskanta to ba zai canza ma'anar cewa kuma ya daidaita din ba in ka ce ya fuskanta wannan baya baya lazimta cewa kuma ubangiji bai daidaita din ba kamar yadda wa idza qalu ila shayatinihim da muka ce wa idza sarafu ila shayatinihim to wannan kuma baya kuma kore cewa kuma sun je kuma sun sun kadaita da su din sun juya wajen su amma kuma sun kadaita to shi ma in ka ce kuma istawa ila sama ya fuskanci sama da halitta to wannan kuma baya kuma kore cewa kan ubangiji da ma can tunda da kamar yadda aka sani ubangiji yana sama halittunsa al-alim ne yana kuma sama da wannan baya kore wannan ma'ana ta cewa ya daidaita kuma daidaita ne wanda yake bai taba zama a kasan halittunsa ba saboda wani idan ka ce mashi ya fuskanta sai ya zama kamar sai da ya je sako zuwa kasa daga baya kuma sai ya fuskanci sama kaga wannan ma'ana ce wacce take ba ta da abin nan ko kuma wani ya fahimci cewa ubangiji bai yalwaci waɗannan halittun duka ba sai dai ba zai iya yin su duka biyun ba ubangiji kuma in ya gara ba zai iya yin su duka biyu sai da ya fara yin kasa sai da ya gama kasa sannan kuma sai ya fuskanci sama wato a ya ba ta baya kenan wanda kuma wannan ba shine asalin ma'anar da yake magana ba a saboda haka abin da ya fi a nan shine abin da magabata suka faɗa cewa irtafa ila samai irtafa shine wato ya ɗaukaka zuwa ga sama to tunda yayi ta'aji da ila ɗin ko babu liki a ɗauko wannan ma'anar alqasd ubangiji ya wato fuskanci a sama ɗin da halitta da daidaita sama zuwa sammai bakwai amma kuma a goya ma'anan al-intifa'u wal ulu a ɗauki ma'anan kuma duk da haka cewa ubangiji tare da haka dama can asali yana saman wannan halittu duka yana ya ɗaukaka ga halittun baki ɗaya wato ubangiji lokacin da da ya halicci wannan ƙasai ɗin sannan kuma sai ganda masa ta hukunta zai je kuma ya ƙara wato halittar sammai bakwai ɗin to a lokacin kuma tare da haka duka yana kan yana saman halittun sa baki daya bai taba zama kasan halittu ba yana saman halittu din to nufatan ce ubangiji ya nufaci sammai da halittu wannan baya kore cewa kuma bai yi irtifai ba bai dauka kadin ba saboda ka dauki maganar nan salafin ya fi game wata fuskan ma'ana akan ka dauke kasa da kawai wanda wannan ba lalle ya zama ya ba da badan al'ulu wal irtifa din ba wannan daukaka da ake son a tabbatar ma ubangiji ba saboda ubangiji wasi'ul alim ne Allah ta'ala wasi'ul alim ne bayalwaci ne ya yanzu sanar halittu baki daya a in za a tun in ubangiji ba yana ce ba shi ma shi ke cewa yayin da mai sallah ke sallah yana ba shi amsa ba shi ke faɗan wannan to a nan za ka yi za ka yi mamaki in ba ubangiji ka ga misali ba a nan najeriya wani na sallah a nan masallacin gidan sarkin dutse wato mun yi sallah da aka yi sallah ubangiji ya ba mu amsa a ran batin bula ba su ma sun yi ubangiji ya ba su amsa a saudiya ko ya ba su amsa kuma duka a lokaci ne ubangiji ke ba su amsa kuma wato maganar wani ba ya sarkafin maganar wani to ashe ubangiji ya yarda da ta sama kiya saboda a nan da ake magana cewa ubangiji ya halarci sama ya halarci ƙasa sannan kuma sai da ya zuwa ga sama wato ya ɗaukaka zuwa ga sama a daidai wanda lokacin yana saman halittun baki da sannan kuma duk yi wannan aikin an fahimci ma'anar da magabata ke son su tabbatar saboda haka aka amfani da maganar magabata cewa istawa ila sama'i irtafa ila sama'i wannan ya fi nuna wato adaqqu fil ibara ya fi nuna wato nuna azanci da takatsan wajen zaben zaben wato kalma din nan da aka ce ubangiji yayi daukaka zuwa ga sama me wannan ma'anar yake magana abinda wannan yake magana shine wato irtifa'ul khas wani daukaka ce ta musamman ubangiji yayi masama saboda sharrafa ta ba wai dama can ubangiji yana yana kasa ne ba sanar gaba sai koma sama wato kamar dai me kamar dai me yanda magini makadara magini zai fara ba in yaje sama sai sako kasa in ya dauko ya kasa ya sama ba haka ubangiji yayi ba ubangiji yana saman halittun sa baki daya amma cewa ya dauka zuwa ga sama to wannan abin da yake hukuntarwa ubangiji ya ƙara ba ta kulawa ya ƙara wato ɗaukaka a saman ɗaukaka ta musamman ɗaukaka wanda take hukunta wato kusancin ubangiji zuwa ga sama amma a zatinsa ubangiji dama kuma ya ɗaukaka ga halittu baki daya nazirin wannan shine abin da ya tabbata a ce a sahihaini hadisin ibnu umar manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana ahadukum yusalli fala yabsuqu qibala wajhihi fa inna allaha qibala wajhihi ina tuna mun karanta wannan hadisin a cikin sifatu salatin nabi yake cewa idan ɗayan ku yana sallah wai ya kama zai ɗan kaki to kare kaki a gaban sa a gaban fuskar sa fa inna allaha qibala wajhihi ubangiji yana gaban fuskar sa eh a wata riwayan hadisin kamar da hadisin al-harith al-ash'ari sai yake cewa fa idza sallatu idan kuka yi sallah fala tartafidu kar ku juya fa inna allaha yansubu wajhahu li wajhi 'abdihi bi salatihi ubangiji yana kafa fuskansa sai yakin fuskan bawansa fi salati a sallarsa malamin tafi mutakar bai juya ba a kaga a wannan hadisin ai baya kora cewa ubangiji yana sama ubangiji yana sama amma kuma ubangiji kuma yayi wannan abu kuma baya kora kuma wannan aikin da ubangiji yayi na cewa ya seta wato fuskar sa daidai fuskan bawansa ba kuma ka cewa yanzu wacin da ni na fara insanin sai da ya gama sai da ya gama kan sai ta fuskar sa daidai fuska ta a sai da ya gama da nisa na kuma sai ya a wannan ubangiji la ya shaghilu la ya shaghilu bi shaghil ba wani ba shagatar da shi ya zama ya sa ya sa bai wani aikin ba duk a lokaci ne ubangiji ke saboda ubangiji mai roci ne ya yarda ta sabaki daya to kaga ashe kasancewar ubangiji ya fuskanci bawansa yayin da yake sallah ya nuface shi wannan fuskanta ce ta musamman na nuna kulawarsa ga wannan bawa na nuna wata kusancinsa da yake ga wannan bawan yayin da yake sallah to ita ma sama haka aka mata ubangiji yana saman saman baki daya amma lokacin da yake son ya mai da saman ta zama sammai bakwai to sai ya ba ta kulawa kulawa ta musamman kutan kucin yanda ya ba mai sallah lokacin da yake sallah kulawa ta musamman har ya sai ta fuskarsa daidai daga fuskarsa subhanahu wata'ala ubangiji ga karamci wannan yanda aka baka labarin haka maka imani amma ka kiyaye kanka da kaifiya amma dole ka imani dan ba wanda ake baki labarin sama ne ya baka labarin wannan dole ka imani ba zai wadatar da kai ka ka ce ka lata wannan ma'anar ba wanda ya lata wannan ma'anar to yanzu kaga ya kace Allah ya kace manzon sa sannan kuma bai zai wadatar da kai ka ce kai wannan hadisin baka yarda da su ba to idan ka ce baka yarda da su ba kaga sallar sallar ma dukkan ce ka ce baka yarda da su ba ce ta hanya guda ɗaya da ka samu waɗannan sakonni a Qur'ani ne a sunna ne ake faɗa waɗannan abubuwa duka Allah ta'ala ya ce wa yabqa wajhu rabbika ya tabbatar maka sa alwaju saboda haka in ya ce yayin da muke sallah yana sai ta fuskar sa daidai fuskar mu wannan duka wani abu da manzon Allah ya faɗa dole mu imani mu imani da shi saboda haka wannan mafi kyawun tawili za a yi ma wannan sun mastawa ila samai abin da ake magana shine ubangiji ya dauka zuwa ga sama yana saman yana saman saman dama can amma kuma tare da haka lokacin da ya halicci ya halicci kasa daga baya kuma sai ya fuskanci ita wannan sama din ya ƙara bata kulawa sai kuma ya mulmula ta ya wato daidaita ta zuwa ga sammai guda bakwai wannan shine ma'anar wannan aya in mastawa ila sama'i sai ubangiji ya dauka zuwa ga sama an fa Allah sa an fahimci wannan dogon bayani da muka yi a wanda wani zai ga kamar shi abin ya ya sha mushi kai amma insha Allah in ya tsaya tunani da babu wani shan kai a wannan a kamar yanda kake tabbatar ma ubangiji yana ji yana gani kai ma kai da kana ji kana gani amma ka san jinka da ganinka ba irin nashi ba irin nashi bane haka zaka tabbatar cewa ubangiji ya dauka zuwa ga sama a daidai lokacin kuma yana kuma saman sama kuma yana saman sama kuma ya ɗaukaka zuwa ga saman wato ya bata kulawa ta musamman ya wato ya yi mata wani ɗaukaka ɗaukaka ta musamman a kasancewan shi ne na kawo misali jiya kasancewan kana saman abu misali waɗannan dirkokin guda uku kasancewan kana saman su in ka ga dama za ka iya cewa kuma dirka ta dama kuma na ƙara yin sama a kanta wato na bata kulawa ta musamman na karkata zuwa ga lamarin wannan dirka ɗin saboda ka wannan ba wani abu ne wato da zai sa kanka ya daure ba ubangiji in yace ya da ya taka al'arshi dama sai yana sama al'arshi to amma yayin da ya gama halittar sammai da kasai a kwana shida sun mastawa ala al'arshi sai da ya gama sannan kuma sai da ya taka al'arshi wato ya ƙara ba al'arshi kulawa ta musamman sannan kuma ya daidaita ya saita kansa a daidai wannan al'arshi din wannan shine abin da ake magana ya tabbata akan wannan al'arshi din wannan shine abin da Allah ta'ala a sakon da yake ta magani a Qur'ani a duk irin wannan sufofin aikin Ubangiji ko kuma sufofin zatinsa a irin wannan zaka zaka yi musu zaka yi musu mu'amala ka tabbatar da su abinda Allah ta'ala ya faɗa amma ka kiyaye kanka daga wato wannan cutar ta kamanceceniya ko wannan cutar ta wofanta Ubangiji daga aikinsa ko siffarsa ko kuma ka ce kai in gurgo kai baka ma yarda ba ko kuma ka ce kai Ubangiji kai irin dan adam ne ko irin halitta ne wannan duk ba daidai bane to sai matsala ta ta gaba da malamai ke kawowa shine wato wannan wannan daukaka zo da ubangiji ya zuwa sama yaushe wannan abin ya faru kaga har malamai ahlus sunna suna tattauna waɗannan matsaloli wato dan ka gane cewa a cikin aikata aikatan ubangiji akwai gaba akwai wato rigayayya akwai kuma diskaki akwai as-sabiq akwai allahi ubangiji in yi wato yakan yi aiki wani wani yarga wani wani yarga wani wani yarga wani wannan yana daga cikin abubuwa za ga wato a sha'ira wanda masu kawai da suke ta inkari suna cewa su sai da ba eh ai kaga yanzu ubangiji yanzu halittar mu da yayi bai ya halice mu ba sai sai lokacin da ya kaddara za a halice mu sai aka to wannan musamman ya fi fitowa a bangaren a wajen magana wajen maganar ubangiji a maganar ubangiji shi ma akwai rigayi akwai riskaki yanzu maganar da ubangiji zai yi ran tashin kiyama bai riga yayi ba maganar da zai ce wa idh qala rabbuka lil malaikati kafin wani lokaci bai yi magana ba saboda a cikin maganar sa akwai wani riskacci akwai rigayayi eh to wannan shi wannan alistiwa ila sama dauka da ubangiji ya zuwa ga sama saboda ya halicce ta wato ya daidaita sammai din zuwa ga sammai bakwai yaushe ne ubangiji yayi yayi ne bayan ya halicci kasai kuku yayi ne bayan ya halicci sammai din koko a duka dama ya riga ya halicce su amma dai saman ba a riga an raba ta zuwa ga samai bakwai ba wannan malamai duka sun tattauna farko abinda malamai ke fata tattauna a wannan gaban shine wato suna maganar cewa tsakanin samai da kasai wanne aka riga halitta wasu daga cikin malamai suka ce zahirin wannan aya tana nuna cewa abinda aka fara halitta shine wato wato kasa ba ba fa ina maganar wani planet ba saboda wani lokaci jama'a ba sa gane ba sai su tsammanin aka ce ƙasa ana maganar fulani ɗinmu da art art da ba lafazin larabci ne art idan lafazin larabci ne to suna magana sai shi ya ce to sauran kuma sauran su jupiter da waye wani ba ake su ake magana ba wannan mu a mizanin mu wannan duk sama ta ɗaya ce duk sama ta duniya ce sama ta kusa ne wannan wannan a mizanin mu musulmai saboda haka nan ba ana maganar wai an ce wai ƙasa wai kai tsammanin wai a ƙasa tsokakkiya yayin da mu muke tsammani ba to malamai suna da kamar yadda aka sani abin da ya yi tawatiri daga bakin manzon Allah kuma haka Qur'ani ya tabbatar shine ubangiji ya halicci sama bakwai ne kamar yadda tafsir wa hawla sab'a samawat sannan kuma ya halicci kuma kasaftawa bakwai yace mithluhunna saboda haka anan malamai suke sabadin cewa wanne aka fara halitta a cikin wannan abubuwan guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce sai da ya fara halittar kasa sannan kuma daga baya sai ya halci sammai riko da zahirin wannan aya wanda wannan shine zabi ibnu kathir ibnu kathir baya ya kawo wannan aya sai ce fa fi hadha fi hadha dilal ala annahu ta'ala ibtada bi khalqi al-ard yace wannan akwai dalili zuwa ga cewa Allah ta'ala ya fara halittar kasai ne awwalan da farko thumma khalaqa samawati sab'a sannan kuma daga baya sai ya halici samai bakwai wa hada sha'anul bina'i in ka sai ka kaga wannan yana ƙara koya maka sha'anin gini an yubda bi imati asafili wato mutum ya fara yin kasa thumma alihi ba'da zalika sannan ya halici sama wato sai ya gina sama din ka fara gina kasa sannan ka fara gina ka gina sama daga baya wannan ra'ayin ibnu kathir kenan wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a wannan thumma da ake magana ba wai ta wato jeranta asalin ba abubuwan da suka faru bane ba an yi da dan ajeranta wato jumla jumla kawai tartibul akhbar ne ba tartibul ahdath ba ah suka ce saboda Allah ta'ala a wata aya ya ce wal arda ba'da zalika dahaha ita kasa bayan wannan ubangiji sai shimfida ta sai wato ya ya fitar da duk wasu ya fitar da ruwaye da kasa ke bukata ya kuma fitar da makiyaya da kasa ke bukata wannan ubangiji ya faɗa ne bayan faɗin sa a ashadu khalqan an samaa banaha rafa'a samkaha fasawaha yace wato an samaa banaha ubangiji ya gina sama rafa'a samkaha sai ya daga samanta fasawaha sannan kuma sai dai ta ta sai da ya ga faɗin wannan maganar sannan daga baya sai a can gace wal arda ba'da zalika daha kasa bayan wannan lokaci ne ita kuma sai aka shimfiɗa ta aka wato fitar da ruwayenta da aka fitar da kuma mukiyayenta wannan da haha shine fadan Allah ta'ala wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha wato ubangiji sai bayan ya halci sammai din nan a zahirin wancan ayan wannan wannan wancan ayan kenan wanda yake cewa wal arda ba'da zalika dahaha abin da yake magana sai da ubangiji ya halci sammai sannan kuma sai ya fitar da makasa ma ruwa ruwayanta da zata da zata amfana da su ya kuma halitta mata inda zata makiyayanta ya halitta mata duwar watsu ya halitta mata tuddai ya halitta masa dangaranta ya ta mata kasanta da sauransu wannan kaga a zahiri yana nuna cewa sai da aka halitta sama sannan aka yi wannan saboda haka wasu malamai suka ce a sai da aka fara halittar sama sannan ubangiji ya zo ya halitta ya halitta kasa da ya halitta kasa kuma sai daga baya sai yayi wannan aikin da yayi wannan aikin daga baya kuma sai ubangiji ya kuma koma sama lokacin sama tana ba riga an raba ta zuba sama ta bakwai ba a halitta ce baki daya sannan ubangiji ya raba ta zama zuwa ga sama ta bakwai ina faɗan yadda malamai suka faɗa ne daga baya watakila za mu ɗan yi taliki a kan su malaman kimiyya da ni ba wai katuna ne ba a faɗin mai suka faɗi a kan wannan ibn juzai al'andalusi a cikin tafis tashil bi ulumi tanzil ya ya kawo wato fuskoki guda biyu da yadda za a ɗauki wato ma'anar wannan aya sai ce na farko shine a ce annal arda khuliqat qabla as-samai a ce kasai aka fara halitta wa duhiyat ba'da zalika sannan ita kuma kasa kuma daga baya sai aka zo aka mulm aka mulmula ta aka buɗe ta wato da tan an fara tan sama da kasa daga baya Allah sai ya ci sama amma da aka ci kasa ba a riga an kada mata ruwayenta da kuma wato abubuwan da take bukata na buziri ba da dole sai da shi sai da shi kasa za ta zama kasa amma da akwai sukutun ka san wani lokaci kana iya sketching wasu abubuwa kai fahimci kai waye amma baka zo ka daga ginin ba to abin da ake magana ubangiji ya riga ya aje kasan da komai an halitta da ta abin da take bukata gashi nan a azumi ubangiji daga baya kuma sai aka rada min haba a hawa a daga baya akai wannan bayan an halitta sama yace wannan za a iya daukan wata hin farko wata hin nabi kuma shine ce thumma sai ta zama tartibul akhbar idan sama aka fara sannan kuma akai kasan Muhammad Al-Amin Shafiqi shi zabin sa shi a wannan yake cewa a shi ma kusan kwatankwacin wannan zabin ne abin da yake magana shine yake cewa a ƙasa aka fara halitta ita saman daga bayan sai aka je aka aka rarraba da can ba a raba ta an mata iyaka tsakanin samai bakwai ba daga baya sai aka mata aka mata iyaka aka samu samai bakwai yake cewa yace azahiru anna al-murad bi khalq al-ard qabla as-sama'i taqdiruhu wato abinda ake magana halittar kasai kafin sama shine wato shi wannan kowanne a kawo ruwaye din a kawo duwar wasu a kawo kaza wani shi abin da Allah ke magana kina ba wai asalin cewa kasa ta riga sama ba yace kamar yanda Zuhair ke fada wala anta tafri ma khalaqta wa ba'd alqawmi yakhluqu thumma la yakhluqu yace ana iya cewa ana iya kawo lafazin khalaqa abin da ake magana shine cika halittar halittar daga baya ka zo ka cika kamar gini na iya cewa mutum ya gini ai kawai foundation ya sa ya dan ya dan ginin da bai kai jinka ba amma daga baki zai kara yayi window yayi waye yayi waye kaga wannan shine ya cika to shine yake cewa wal anta tafri ma khalaqta wato kai kana wato a cika abin da ka fara halitta wa ba'dul qaumi ya khaliqu thumma la yafi wasu kuma za su za su fara plan din za su yi halitta za su saka abubuwa amma kuma ba su iya cikawa ba wannan shine abin da shi wato Imam Al-Amin Shafi'i ya faɗa amma da al-Azhar ga wanda ya duba ayoyin Qur'ani abin da zai gani a galibin Qur'ani bai in ba kamar wannan aya da take kamar zahiri ba bai mana bayanin asali sama ko ƙasa ba wane ne ya riga amma abinda qur'ani ya mana da can sammai da kasai da hada suke da can sammai da kasai a hada suke hada suke da juna babu wani tazara ko da iska da ya raba su babu tazara na iska babu tazara na ruwa da ya raba su da can a hada suke mutalasiqi mutalasiqaini mutarakimin da can a hada suke daga baya ubangiji sai ya raba su aka samu iska aka samu ruwa wannan shi abin da Allah ta'ala yake fara cewa awalam alladhina amanu anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun yace ba su da sun ba sa wanda wanda suka imani ba ba su ga cewa da can sama da kasa da suke da duniya awal awal min alladhina awal awal min alladhina kafaru wanda suka yi wato suka zama kafirai ba ba su da wato masaniyan cewa da can sama da kasa kana taratan da can a hada suke da juna a hada suke da juna fa fatakna huma daga baya sai muka raba su waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun daga baya sai muka sanya kowane abu mai rai asalin abin da ya samar ya zama sanadiyar ran nashi ne ruwa afala yu'minun ba za su yi imani ba a anan abinda Allah ta'ala ke magana shine daga da can san mai da kasai a hada suke baki daya daga baya sai aka sa aka raba aka samu girgije aka sami kasa aka sami ruwa aka samu tsirrai shi wannan iskan shine ya zama kamar wani abu da ke tsakanin sama da kasa kamar shi ne ya zama ya tabbatar da cewa an samu tazara tsakanin sama da ƙasa shi wannan iska da muke gani an rawaito wannan ma'ana daga Abdullahi dan Abbas kamar da Ibn Abi Hatim Razi ya rawaito da sanadinsa zuwa ga Hatim ibn Isma'il al-Madani daga Hamza ibn Abi Muhammad al-Madani daga Abdullahi ibn Dinar Abdullahi ibn Dinar yace an tambayi Abdullahi dan Umar akan fasaran wannan aya awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanat taratuka fafataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun yace a me ya fasara wannan aya aka tambaye Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ce shi bai sani ba amma a ji a tambaye Abdullahi dan Abbas a ji a tambaye Abdullahi dan Abbas a ji me zai faɗa Abdullahi dan Abbas aka je sai yake yake cewa ka da samawati la tanfu da tan sama ba ta yi ruwa wa katil ardu la tanbut ita ma kasa da tan ba ta fitar tsiro na ruwa tsiro na tsirrai falamma khalaqa lil ardi ahlan yayin da ubangiji ya halci ya halci wato kasa ya halci kuma wanda za su zauna a kasar fataka hadha hadhihi bil maqadi wa ha wa fataka hadhihi bin nabati shikenan sai ya raba sai ya ja wancan aka ja shi yayi sama ya zama kuma akwai ruwa da yake dawowa zuwa kasan shi ta kuma kasan sai zama kuma tana ba da tsoro sai zai suka zama kaman wato mata da miji kenan haka abin ya zama wannan isnadin sa isnadi ya da'ifi akwai dan rauni saboda shi Hamza ɗalibin Abdullahi bin Nar a wannan hadisi la ya kada yu'raf ba ya dan jahala kuma ko da ma bai da jahala an ce ba wanda yayi waya daga wani sai kuma sai Hatim ibn Isma'il al-Madani a kuma Abu Zur'a da Abu Hatim Razi sun da'afa shi ko da ma bai da jahala din to amma dai wannan ra'ayin da yawa daga cikin malaman kimiyya kuma sun karbe shi hannu biyu su wannan ra'ayi din da yawa daga cikin malaman kimiyya sun karba sun ce eh dama can duniya ta ta sama da kasa da ta hada shi da juna ba ba ga ba suke ba babu wani babu wani abin da ya raba daga baya ka baka ranka samun iska aka samu waye aka samu waye aka samu bayan shekaru millions of years of years suke fada miliyarat na shekaru haka suke fada daga baya aka samu aka samu complex reactions sannan aka dinka samu wani abubuwa daga baya aka same su ba fa ta hanyar sulfa ba game da wasu ke fada sulfa shine coincidence wannan ayi coincidence kaga rashin hankalin su ne in ka ce wai abu yanzu kamar a za a samu wani daga can kullum ya ɗauko ƙwallo ya dinga zungurar ƙwallo kuma tana shiga ta wannan ƙofar ya ƙara zungurwa ta ƙara shiga ta wannan ƙofar ya yi sau goma ka ce coincidence ne a dole akwai taxis a ciki a dole ai akwai gwanin cewa dole ba ba za ta kace wai wannan abu da kake gani a duniya akwai gwanin cewa komai an yi shi ne da ce kace babu gwanin cewa game da su Richard Dawkins ke fara wannan duk wani ra'ayi ne wannan hankali ma ba zai dauka ba wasu daga cikin malamai sun yi rubuta akan wannan yayin da suke magana kan compatibility of Quran with modern science suka faɗi suka kawo wannan wajen nuna cewa yadda Qur'ani ya zama da iya sosai ya zama wato ya faɗi abin da yake haka yake a ilimin kimiyya ba kusan suna faɗan kwatan kwatan maka irin wannan haka kamar zakin na zakin na yayi yana da rubutu kan wannan in ba na mata ba kamar sunan shi compatibility of uh, Quran with modern science ko wani abu makamancin wannan eh banda shi yana da akwai wanda suka irin wannan rubutun a nan ba muna maganar wai being bank theory ba eh ba fa muna maganar being bank theory kamar da suke tsammani being bank theory wannan multi multi bank theory uh, cosmological inflation suke faɗa shi wannan ba wai itibaki akai ba ko anan kaga shi kansa ai ba wai na fuski jiki na ce wai haka a Qur'ani da ya faɗa haka ya faɗa su sun tabbatar ko ba tabbatar ba mu wannan ba su ta shafa kuma saboda su waɗannan abubuwa ya kamata a rika gane abin da yake idan malaman kimiyya sun faɗa yanka shakku ne duk abin da dama can za su iya zuwa su fitar da empirical evidence zai zai karbi empiricism zai za a je cikin lab ai waye wannan wani abu ne za ka iya amma da abin da ke alaka da wani abu ne da ya shafa shekarun baya can abin da kawai suke yi shine sophisticated mathematics da wasu waye da su gwaje-gwaje da wasu waye da auna auni a ji a ɗauko sample eh wannan sample za ka iya samun sample da ya zama cikakken sample aka samu ka iya samun kuma kalmar ka mawuyi kamar yadda suke faɗan wasu magana za mu zo insha Allah mu tattauna akan cewa ga asalin adam ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake su sai da cewa annabi adam shine farko ba saboda haka duk abu shi kashi wannan multimath theory da suke faɗa a yanzu yanzu nan kaga suna ta sabani tsakaninsu da juna sai aka sabai tsakaninsa da juna wajen cewa wannan cewa wannan intellectual nonsense ne ba haka haka haka haka haka wani wasu ke fara sun wala faltafai kan wannan suka ce wannan din bank yoyi da waye da sauransu da za a gani lokutan muke sakandare da an bata mana kwakwalan mu da shi wasu ke cewa babu sai da ba a kimiyyan har yanzu kamar theory ne na evolution da yawa da za ka suna faɗi an an zo gaba shan za mu faɗa kamar daga shi haka suna cewa a wai da can doki dilari haka san dalala ka same shi a yana da kamar dangin kare yana da yatsu hudu wadatan duk yatsu hudu ne da shi daga baya kuma ya dinga evolving ya dinga evolving ya dinga canzawa daga baya sai ya zama doki mai kofoto ma ɗaya daga cikin mai bincike ke cewa wannan wannan kun ja mana abin kunya haka ya faɗa yace wani ɗaya daga ciki yace wannan kun ja mana ta ina alama yake kamar yadda da a ce wai da tsuntsu wai dai na so ne wai dai na so ne wai shine daga baya tashi zama sai da aka samu wannan kaga wannan shashi din banza da mutum ne kawai su suke faɗan wannan magana ana sa a gane cewa akwai abin da ke ba wai tabbas wai sun yi sun gwado ne ba suna gina shi ne kan tsammani shi yasa shi kashi dawo har yanzu akwai tafi ta kwanar ta kwanar shi da yi na na al'asu asulul asuli ne akwai na tunan larabcin ne shi nake dubawa amma na mata ya yake kira na turancin amma yana a kai eh to wannan evolution theory asalin littafin da ya rubuta din ai za ga littafin ya dan wahala karantawa so asali in ka duba za ga akwai inda ya mayi babi wanda ya rika cewa shi yanzu abin da ke damun shi wannan theory shine rashin transition species a ce babu wani abu na baina baina ai a ce wannan shi bai zama dan adam ba kuma ya taso daga gudu a ce an samu wannan ji babu shi saboda haka duk abin an gina shi ne kan tsammani a zaucin zawaye da sauransu da sauransu da sauransu saboda haka waɗannan abubuwan ba wai komai da in malamin kimiyya sun faɗa ba wai za ka tsayawa kana bayan cewa in ba haka ba har yanzu suna ta saɓani akan intellectual organ wai mai dilla oblangatanci koko zuciya ce a da sassun yana daga cin great biologist wai yana sai ku gane cewa masu kanta ababiyu ban ci a cire kanta ababiyu ba a ji a ta karantawa amma ba komi a wurin da na yanka shakku ba a wajen malamin kimiyya ba ba yadda za ka yi biology babu biology a sassun yanzu amma shi har ya mutu intellectual organ a wajen su shine heart alkamayon shi ne fara kawo ya ce shi abdul oblangatin ne ba ana cewa abdul oblangatin kuskure ne ba amma ina son kasancewa akwai abin da sabai ne mu kuma saboda dai mu fahimta a makaranta su kama da shi a bigire na haka abin yake musallamat ne ba kuma musallamat bane akwai sabani in ba ka me zai sa a sami a yi heart transplant daga baya shi wancan ya iya wani waƙe na coci daga baya kuma a same shi wanda aka samu shi wuce ya zo shi ma ya iya wani waƙe in ba in shi ma ba a tarbi ogan din bane a ji abin cika a gani saboda haka nan ba muna magana bin waye da muka ce ana samawa ta da kara karatu muna magana bin bank theory ba wannan aje a duba in ya tabbata haka abu yin shi kenan amma dai ba tabbas bane su ma kansu su ittifaqi sannan sai mu zo mu dauki wannan ma'anar mu ba Qur'ani abin cewa abin da nake son a gane eh su su ittifaqi su kasa malaman kimiyya sannan suka ittifaqi sannan kuma sai mu zo mu ga mu a Qur'ani ya faɗa mu kuma dai ittifaqi su yayin da suka ittifaqi tunda dai shi manzo Allah aminul wahyi ne amintaccen Allah ne a ban kasa wahayi yake zuwa mishi daga sama in ya dace mu karba in bai dace ba in dai mu ci gaba da zabin wato wahayin mu saboda haka zahirin Qur'ani abinda Allah ta'ala yake nunawa shine wato ubangiji lokacin da wannan halittu suke hade sammai da kasai to daga baya ubangiji sai daga sammai da daga nan kuma ita kuma kasa ita ma kuma sai aka yi kasa da ita shine kaje ubangiji ta rafa'a samka fa sawaha eh ubangiji ai ya daga ya daga wannan sammai in ta zama mutarafi'a amma lokacin da ya daga ta ba a riga an kaga wannan sammai bakwai din ba ina sa wannan zai tafi zai saka mutum me yasa ubangiji ya faɗa wannan magana da ya faɗa a wurin nan a yanzu bai riga an kaga sammai da sammai bakwai din ba haka suke an dai bar sammai din su kutub ɗinta haka take ita kuma kasai din sai ubangiji kuma ya shikenan akhraja minha ma'aha wa bar'aha shi aka fitar da ruwayanta aka fitar da makiyayanta abinda duk muke bukata mu rayu da shi a duniya ubangiji ya fitar da ita bayan yayi wannan kuma a daidai lokacin wannan sammai yana wato kamar abinda zaka iya kira kamar hayaki shine kaji ubangiji na cewa sun masa wa ila sama'i wa hiya dukhan dukhan shine wasu malamai suna cewa hayakin da ya samu wato kamar tiri na ruwa shine ya ringa yin waɗannan abubuwan daga baya suka zama waɗannan gizagizai din wanda kuma wannan kaga wani abu ne wanda sananne za a alamarin kimiyya duk da malamin kimiyya sai da sun yi sun yadda cewa yayin da rana ta daki wannan abin eh ba fara koma sama wannan wani abu ne da ba a haka Qur'ani ya faɗa wani dukhan haka Qur'ani ya faɗa to da a lokacin sammai tana kamar duhan har sun yi sabani ma akan to daga da ruwa ta samu wannan tirin har da zama sama wasu ce daga ruwan da ke kan al'arshi wasu kuma suka faɗa wata magana wanda ba wannan ba almuhim dai haka abin ya zama to bayan ubangiji ya an gama ya gama wannan kasa duk ya riga ya gama yi mata kasai bakwanta kaga da tun da akwai su kenan sai da ya gama kaga kasai bakwai din sun ce tun mastawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawat ita kuma sama dawa ta tana can kamar duhan ɗinta tun mastawa ila sama'i wa hiya duhan dama ubangiji ya kyale ta tana da tiririnta kamar tiriri haka take daga nan ubangiji da ya je kuma shikenan sai ya kara bubuka ta fasawahunna sab'a samawat sai ya je ya mai da sammai bakwai ita kuma to kun je da abin yake kenan wannan kuma shine abin da ibn jarir at-tabari in ga tafsirin sa aka ji abin da yake faɗa kenan saboda aka ce istiwa'in da ubangiji yake faɗa nan ba istiwa'i ne a wato ya sai yana kuka zuwa ga sama ba wai ubangiji yana magana cewa wannan abin na farkon halittar sama bane dama ta sama akwai shi a lokacin amma kuma saman asukutun din sa yake asukutun yake wato ba a raba ce sama ta ɗaya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai ba sai bayan ubangiji da ya riga ya gama kaga kasa ya halitta abin da kasa take bukata na guziri to daga baya kuma sai ubangiji kuma ya fuskanci sama da mashi'ansa da ganin damansa yana saman kuma halittun duka sannan kuma sai ya mai da saman ta zama sammai bakwai an fahimci yanda shi yanda jerage wani abin yake ga maganan ibn jarir al-qabari yake cewa idan wani ce istiwa istawa ila sama'i cewa ubangiji ya dauka zuwa ga sama wannan kafin halittar sama ne ko bayan halittar sama sai ce sai in ce maka ba'dahu abin da yake zahiri shine wato ya faru ne bayan an halarci sama wa qabla an yusawwihinna sab'a samawat amma kafin a maida wannan sama aje ta shi zama sammai bakwai da ta su kutum yake halli daya aka saman yake kama qala jalla sha'anu kamar da Allah ta'ala ya faɗa a wata ayar thumma stawa ila samai hiya dukhan fa qala laha wal ardi tiya qaw'an aw karhan qala ta'tina qa'iina ya kafa hujja da wannan aya yace falistiwa kana ba'da an khalaqa dukhana wannan ɗaukaka zuwa ga sama da Ubangiji ya yi, ya faru ne bayan ya halicci, dama an riga an halicci sammai, sai dai kuma tana nan akan kamantar rinta, aka take, wa ƙabla an yi sauyi ha saba samawa, kuma kafin ya mai da ta wannan sammai ɗin da zama sammai bakwai. Wato sai bayan ya zo ya gaba tanadar ma ƙasa abin da ke bukata, sannan kuma sai daga baya kuma sai ganin damarsa ta juya zuwa ga wato a sammai din ita kuma ita ma aka kaga ta zuwa ga sammai bakwai to wannan shine a dunkule abin da ya faru wannan na ya ja abin da yawa akwai maganar kwanaki shida da sauransu wasu abubuwa insha Allah muka zo wajen tafsirin inda aka yi magana cewa an halci sammai da ƙasa a kwana shida za mu kawo su kuma gaggarin malamai kan ya tafsirin wannan abin suke ya kuma yadda suka rarraba abubuwa almuhim dai wannan kwanaki guda shida ba kwanaki ne irin namu ba wannan malamai da yawa sun faɗa haka ba wai kwanaki ne dan a lokacin ai babu rana irin wannan babu wata wanda da shine muke muke raba kwanaki mu ko da shi muke raba zamani a lokacin babu shi a lokacin babu shi wannan wasu kwanaki da ubangiji shi ya san gejin su to haka abin yake Allah ta'ala yake cewa mastawa ila samai fasawahunna sab'a samawat sai ya daidaita su ya halitta su ya miƙar da su zuwa sammai bakwai a sai ya zama tsakanin sama wannan saman da saman da ke binta kusan kucin tafiya 500 shekara 500 afwan wannan shine abin da wato aka yi rubuta daga magabata sawahunna wato a nan sai aka ce sawahunna aka mata jami alhali asma mun san mun san wato mufrada ce eh ko dai wannan ya zama bi'timadul jins wato an lura da jinsin saman ne jinsin saman dangin saman baki daya shine yasa aka ce fasawahunna ko kuma ya zama bi'tibaril ma'ad saboda da can sama ayi muka ce su kutumce guda daya amma daga baya ta koma ta zama samai bakwai ko kuma ya zama as-samaa nan jam'i ne na mufradin as-samawa as-samawa wato sai zama jam'in shine as-sama akwai wannan samawa sama guda daya mufrada as-samaa kuma na jam'in ta yace sawahunna sai dai ta su abinda ake nufi sawahunna shine ai ya dai ta su wasu saman wasu wata saman wata wata saman wata Abdurrazzaq Sanani ya fitar da ruwaya ta hanyarsa kuma ta hanyarsa wato al-tabari ya fitar da shi da ibn abi hatim daga ma'amar ibn rashid al-yamani da qatada ibn da'amat as-sadusi yake cewa fadan Allah ta'ala fasawahunna sab'a samawat qala ce ba'dhuhunna fawqa ba'd wasu a saman wasu baina kulli sama'ain masiratu 500 yace tsakanin kowace sama akwai tafiya da shika 500 a wannan shine wato abinda qatada ibn da'amat as-sadusi ya faɗa daga cikin manyan tabi'ai kuma kwatankwacin wannan ake rubutowa daga abul aliya yake cewa ya ubangiji ya halci sammai bakwai ya halci kasai bakwai dan in ƙara dawo hankali nan ba na ƙara cewa ba ana maganan wannan planets da muka saba da su ba su ma larabawa ba sa kira su sammai kawaki ake kiran su planets din da ake kira saboda kamar idan muke cewa duniyoyi to to duniya dai to amma dai mu a wajen a wajen ubangiji kuma mu a wajen mu duka da wannan duniyoyi da kusan yi wai na da planets ake ta faɗa wannan da a mizanin wato duniya ce guda daya sama ta kusa ba a je sama ta daya ta biyun ba ma balle ma har wani ya tsammata cewa har zai iya zuwa ya ce nan gaba za mu ƙara zuwa wata sama ta sama ta bakwai ko a ji a ma Allah ji mulki ba wanda isa ba wanda isa kai wannan wajen ba bai iya zuwa sai da sultan sultan kuma wahayi da izini mazala shi kansa da zai je sama sama ta bakwai kaji ba wai buɗe mishi akai ba idan jibrilu tun da an gaba cewa ya zo da bako sai an tambaya wai waye ne an aika ne yanzu ba ba mai shiga cikin sultanin ubangiji sai da izini sai haka wannan duk yanayin hawa hawan da suke yau sai can sai can sai can suna amma da za su yi rayuwa wuri kaza ko su ji ai shi kenan gashi mun je ma sammai ko za mu iya gano wasu wannan ai kaga duka ana maganar sama sama ce ta kusa tunda ai duka waɗannan duniyoyin suna karkashin rana ɗaya ne suna karkashin solar system ɗaya ne ba wai ita wannan rana ita ce ne wasu ba ta to da kashi kaga ana magana ana magana mizanin duniya ce guda daya ba wai ana magana sauran duniyoyin da Allah ke magana ba ba wanda ya san wannan ba kuma wanda zai iya zuwa in ka ka je to ka je da sultani ne Allah ta'ala ya cewa huwa bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masani ne da komai ya san abin da kuke ciki saboda haka kasancewar sammai da kasai suna da girma sun wato suna da girma a gani na ido wannan baya ta ubangiji ya shiga da su ya zama kuma ya manta da ku a ubangiji yana saman ku yaron jaye kuma ya gewaye kuma ya san abin da kuke ciki ya kamar yadda yake kula da sammai da ƙasa da kuma lamarin sammai da ƙasa ba sa kuɓuce masa to kuma ƙarin alhaki kuma lamarin sa lamarin ku baya baya kuɓuce ma ubangiji duk abin da yake ya riga kuke ya riga ya sani kuma zai muku hisabi a cikin abin da kuke aikatawa daga nan ubangiji kuma zai ci gaba da fadan ni'omi da ya mana zai faɗi yadda aka halci shi kuma annabi adam sannan kuma su kuma mu ji su waɗancan kangararin su ya suke faɗi ya suke faɗi insha Allah ta'ala idan muka zo gobe za mu tashi a wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'il fil ardi mala'ika abinda inni ja'il fil ardi khalifa abinda muka tayi Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kusu Allah ta'ala ya yafi mana Allah ta'ala ya tabbatar daga daga kan imani Allah ta'ala ya tabbatar daga daga kan imani karbi ibadin da muke yi wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته